أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara ana cikin kitabul idaini littafin da ke magana akan hukuncin idoda guda biyu abubuwan da suka ta'allaka suka rataye da idoda guda biyu don haka yanzu za mu tashi sabon babi bismillah
باب الخروج إلى المصل إلى المصلى بغير منبر باب الخروج إلى المصلى بغير منبر wannan babu yana magana yana magana akan hukuncin fita zuwa masallacin idi bighairi minbarin ba tare da an tahi da minbari ba a can ko ba tare da an tadda minbari ba a can ma'ana liman ya hudu ba a ƙasa ba kan minbari ba hukuncin yin huduba ba kan mimbari ba a sallar idoda guda biyu an saba sallar da ake huduba a hau wani tudu a hau mimbari sannan a yi hudubar to yanzu ita wannan huduba ta idi to bi gairi mimbari ba tare da mimbari ba zai yi huduba ne a tsaye ba tare da mimbari ba kuma haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi kamar yadda zamu ji a waɗannan hadisai na'am حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال خبرني زيد بن اسلم عن اياض بن عبد الله بن ابي طرح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفجر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقنع بعثا قضعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينه في اضحى او بدر فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كثير من الصلب فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي فجبرت بثوبه فجذبني فارتفع فغلب قبل الصلاه فقلت له غيرتم والله فقال فقال ابو سعيد قال
فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة
حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم فيعظهم ويوصيهم ونياتي يعظهم ونياتي يعظهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يذل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلموا فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة حدثنا سعيد بن أبي مريم إتي سعيد بن أبي مريم يا ذن تدمو قال إتي حدثنا محمد بن جعفر إتي محمد بن جعفر يا ذن تدمو قال أخبرني زيد إتي زيد يا ذن تدني عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح يا كربو دق عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري يا كربو دق أبو سعيد الخدري شيكم قال إتي معنى يا جد أبو سعيد الخدري قال شي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى يجي من الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا زمونا فتا رانا صلى إيدين كرم الصلى والأضحى صلى الليا إلى المصلى زوا مصلى إيدي فأول شيء يبدأ به الصلاة من الله صلى الله عليه وسلم ينا زوا فرقوا أبن ذي فارد شيء أبو سيد الخدري ya ce assalatu sallah zai fara ita ce abu farawa fa qultu lahu don haka ake son da liman ya taho to ba zama zai ba yana tahowa ta da sallar kawai zai yana tahowa ta da sallar kawai zai don haka ba za ba a yadda ya zo ya zanna ya jira wani yana shigowa masallaci sai sallah saboda mi awwalu ma yabda'u bihi as-salatu farkon abinda yake farawa da shi yace as-salatu sallah thumma yansarifu sannan sai ya juya fa yaqumu muqabilan nasi sai ya tashi ya fuskanci mutane yayi saiti da mutane baya ba su baya ba sai ya fuskance su shine muqabilan nasi ya fuskance su wan nasu julusu kowa yana zaune cip kowa na zaune inda yake kaga ba wanda ya tashi kowa zai saurari khutba don haka muhimmancin sauraron khutba yana da karfi kwarai da gaske ya ce wa nasu julusun dukkan sahabbai julusu suna zanne don duk wanda annan sahabi ne duk wanda annan sahabi ne da aka wannan nasu nan sahabbai yake nufi duk sahabbai suna zanne ala sufufihim kowa inda yake nan yake bai tashi ya kara gaba ba ko ya canza wuri ko ya koma baya ko ya koma gaba duk babu ala sufufihim kowa na kan sahunsa fa ya'izahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi wa yusihim ya musu nasihohi ya musu wasiyoyi shi ma wasiya wa'azi ne wasiya wa'azi ce ita ma amma takan zo da manoni guda biyu wanda yake karewa to sai a kira abin wasiya saboda mi saboda za a yi lokacin da bai nan don haka yake yin wasiya to in yana nan ga abin da za a yi to ko baya nan dai ga abin da za a yi to in Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma ya yi amfani da lafazin wasiya yusikumullahu fi auladikum zalikum wasaqum bihi da irin su da sauran su dai to sai a kira shi umurni mai karfi Allah tabaraka wa ta'ala na bada umurni mai karfi to irin wannan ne wa yusihim sai musu wasiya wa ya'muruhum ya umurce su da abin da yake wato umurni ne na shari'a ku yi kaza ku aikata kaza ku aikata kaza ku ji tsoron Allah ku kiyaye alfarmarsa ku yi kaza ku yi kaza duk waɗannan wai amurku kenan fa in kana yuridu an yaqfa ba'san qata'u in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin yana nufin yaqfa ba'san ya ware wasu rundunar yakin da za a tura wani wuri su yaki saboda kowa ya hallar lokacin to a lokacin qata'ahu sai ya ware su shi yaqta ay yufarrida ya ware in yana nufin ya ware wasu rundunar yaƙi ba su waɗanda aka tura rundunar yaƙi wanda aka tura su je su yi yaƙi amma annabi sallallahu bai tafi ba ba tare da shi aka tafi ba su ne ba su in yana nufin ya ware wasu rundunar yaƙin da za a tura wani wuri su je su yaƙi a tsahu nan ne zai ware aw ya amura bi shay'in amara bihi in kuma yana nuhin zai yi umarni a aikata wani abu to duk lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada umarni domin kowa na nan thumma yansarifu sannan an kare ba, an kare umarni da sakonni da za a isar thumma yansarifu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya zuwa gida qala abu sa'id sai abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace kaga nan dai ba magana an zo da mimbari da annan su wasan ya kare kaji ba a ce ya hau mimbari ba ka kasa kenan ya yi hudu ba idi to daga baya ne wasu daga cikin suka zo da yin mimbari amma kafin haka mimbari ba a babu shi a hudu ba ta jima'a ta idi qala abu sa'id abu sa'id yace falam yazal an-nasu ala zalika hatta kharajtu ma'a marwana mutane ba su gushe ba ala zalika absa haka ko da yaushe ma'ana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar as-siddiq سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه حكى أكي حكى أكي شيني فلم يزل الناس متاني بسبشي فعلى ذلك أبسا والناس آلي yadda ka ji dinnan na faɗi sallah ake farawa sannan hudu sannan kuma a ƙasa ake yi ba a kan mimbari ba duk dai da yake shi maganar mimbari tana da saɓani wasu sun ce tun lokacin sai na umaru aka fara hawa mimbari a yi hudu ba ta idi wasu kuma sun ce a sai dai lokacin marwanu din ne wani lokaci shi ne lokacin mu'awiya to akwai dai maganganu da yawa a kai to shi ne ce hatta harci mu a marwana abu sai da alkudri ce haka ake haka ake ba canji har wata rana muka fita tare da marwanu ulhakam ko amirul madina yana sarkin madina a lokacin wato mu'awiya fi adha aw fitri a sallar layya au hidirin ko kuma sallar azumi rawi na shakka ko dai fi fi abha a idul abha ko kuma fi fitrin a idul fitr to rawi na shakka saboda haka sai kawo su gaba kida falamma ataina al musalla lokacin da Abu Sa'id al-Khudri yace lokacin da muka zo masallacin Idi idza minbarun ko da muka diba sai muka ga ga minbari kaga wannan sabon abu ne ba mu san shi ba sai ga min bari banahu kathir ibn salt wanda kathir ibn salt shi ya gina wannan minbarin da kanshi aka sa shi gina eh kathir ibn salt wata rana bayani ya wuce a kan shi da sunan shi kalilu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya canza mashi suna ya ce a ba kalilu ne sunan shi ba kathir eh to sai ya zama kathir ibn salt amma da kafin haka kalilu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi kathiru to sai aka mai mishi da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba shi canza ma wasu sunaye da yawa eh wani sai ya dade ma sunan shi kaza eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ba sunan ka kaza ba sunan ka dai kaza sai manzo Allah ya canza mishi wani kuma lokacin da aka sa mai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai canza kamar sa masa sayyidina Hassan Harbu manzo Allah ya ce a'a Hassanun dai Hassanun dai eh manzo Allah ya canza mishi daga Harbu to shi ma wannan kafir ibn sal fa idza marwan yuridu an yartaqiyahu minbarin nan sai ga marwan yana son ya hau minbarin nan qabla an yusalli tun ba ne ya salla zai fara mi zai fara hudu ba kafin sallah kaga ba haka aka saba ba a fara sallah dai sannan hudu ba fajabastu bi thawbihi sai na fisgo tufafin marwan na ce dawo bi dawo ba haka aka saba ba fajabazani sai ya fisge tufafin na shaka ni na jawo shi kuma sai fisge bai juyo ma ko kuma ya hannu gabarin fisgowar shi da na yi faja ba da ni sai ya fisge ni mana fisge tufafin daga gare ni farta fa a kawai ya hau tattaka ya hau mimbari faka daba kabla sala sai ya hudu ba kafin sallah kaga an canza fa qultu lahu sai nace da marwanu gayyartum wallahi gayyartum wallahi wallahi kun canza sunnan manzo Allah ba haka manzo Allah ke yi ba ba haka Abubakar ke yi ba ba haka Umar ke yi ba ba haka Usman ba haka Ali ke yi ba radiyallahu anhu duk ba haka suke yi ba gayyartum wallahi kun canza fa qala sai yace ya Aba Sa'id sai yace Aba Sa'id shine ma'anar ya Aba Sa'id kaga babu yin nida'i din amma kuma ga halin nan ya tabbatar da nida'i ne Aba Sa'idin kaga Aba mansubi ne da alifi saboda yana daga cikin asma'ul khamsa allati turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya ace qala abu sa'id ra'aytu aba sa'id wa wa marartu bi abi sa'id to nan kaga ya ce aba an mai nazba me ya nazbance shi an nazbance shi ne akan nidai wa taqdiru ya aba sa'id ya aba sa'id qad zahaba ma ta'lamu wannan abin da ka sani yanzu ya wuce maganan ayi hudu ba bayan sallah ya wuce ya wuce qad zahaba ma ta'lamu wannan abin da ka saba da shi ka san shi ya wuce فقلت أبو سعيد الخدري يتي ما أعلم والله خير مما لا أعلم yace wannan dai da muka sano daga manzon Allah wanda ake ganin ya wuce kuma muka sano daga Abubakar da Umar da Usman da Ali khairun shine mafifici mimma la alamu daga wannan da bamu san shi ba yanzu muka gan shi gabatar da huduba gabatar da huduba kafin sallah bamu san shi ba to wancan da muka sano daga manzon Allah khairun shine mafifici mimma la alamu daga wannan da aka kirkira wanda ba mu san shi ba faqala sai marwanu yace inna nas lam yakunu yajlisun dalilin shi ijtihadin shi dalilin shi mutane lam yakunu yajlisun ba su zama in an ƙara kudu ba su zama ma'ana su suka fara canzawa kenan mutane suka fara canzawa ba su zama a wancan lokaci kuma zama ake yi a wancan lokacin zama ake yi in an zanna za a saurari kudu ba in an saurari kudu ba in an yi sallah za a zanna kowa na nan ala su kufe to amma yanzu ba su zama da an ƙara sallar kowa zai wace ya ce lam yakunu yajlisuna lana ba'da salati ba su zama gari ba'da salati bayan sallah aj'altuha qabla as-salat da aka sai na sanya ta qabla salati gabanin sallah da aka wasu ke da sabani to me yasa mutane suka daina zama gare su to su suka canza ne suka saba da waɗancan da ake zauna mawa ko koya aka yi ne kaga akwai alamar tambaya ba mamaki su suka canza bisa ga yadda waɗancan suke don haka su ma aka canza musu na hajji altuha sai na sanya ta ƙablar salati bayan sallah don haka dai anan ya ci alkuruju ilal musalla da gairi min bari maganar mimbari ce yake yi shi maganar a gabatar da sallah sannan hudu ba ya wuce can duk mutu su hadisai da yawa sun an mutu su amma nan yana magana kan mimbari ne shi kuma akwai maganganu da yawa an ce maganar mimbari shi tun lokacin sai na umar ibn khattab ne aka fara waton sallah ko hudu ba idi akan mimbari amma dai abin da yake mashhuri kuma wanda aka kiyayo daga annabi sallallahu ta'ala sallam yana sallah ne yana huduba ne a jubana sunan wurin jubana filin da manzo Allah sallallahu alaihi yake zuwa idi jubana to manzo Allah sallallahu bai hawa minbari daga kuma shine abin da yake mashhuri daga al-khulafa'ul arba'a al-khulafa'ur rashidun cewa ba su hawa minbari abin da yake na hawa minbari ko da an rojo daga sayyidina Umar bin Khattabi bai yawaita ba sannan kuma bai da rinjani an rinjaye wannan maganan hawa mimbari ne sannan kuma da maganar sallah gabatar da hudu ba akan sallah shi kam gabaki ɗaya ma sayyidina umar sayyidina abubakar da umar da usmanu da aliyu dukkan su ba su yin hudu ba sai bayan sallah kamar yadda suka haddado suka kiyaye daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi wannan babu wani abin nan akai eh
باب المشي والركوب إلى عيد والصلاة قبل الغروب أذان ولا إقامة Na'am. Kaga yana daga darussan da wannan hadisi yake karantarwa yana karantar da watan abubuwa da yawa. Na farko daga ciki akwai al-buruzu ila al-musalla wal khuruji ilayhi wala yusalla fil masjid illa an darurati. Hilin idi ake hita. Ai sallar idi ba cikin masallatai ba sai dan darura. Illa lura ta kai ga mutane suna ƙasar da babu hilin da za a ba su su je su idi kamar irin wanda suke ƙasashen da ba ƙasashen musulmi ba hilin ma tsadaki bancin tsadaki suna da taƙaitaccen yanci to sai su tsaya a masallacin jima'ar da suka saba jima'a sai su idi a nan kaga darura ce amma in ba darura wani hili ake warewa wanda za a rika zuwa aje a yi sallar idi a can daga cikin hadisin da abinda wannan hadisin yake karantawa sannan huduba ana fuskanta waɗanda ake ma huduba ne daga cikin abin da yake karantawa sannan kuma daga cikin abin da yake karantawa in mutum ya saba abin da an ka tabbatar ya tabbata a kai to ba shiru ake ba kaga marwanu da ya saba ya zai gabatar da huduba akan sallah abu sa'id al-khudri da yake shi ya san abin da ya haddato daga annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan al-khulafa arbaa gaba kida sabanin wannan ne kaga bai shiru ba bai kalli matsayin shi na amirul mu'minin bane ko bai kalli cewa ai cikin mutane bane in ya saba mutum ya saba abunda an ka tabbatar da wannan sabani ne to ana karantar da shi kuma ana fahimtar da shi in ba na da wata hujja sai ba sai auna a gani tsakanin hujjar da ya ba da abin da ya tabbata wane ne wane ne karbabbe a ciki ba shiru za a yi ba yana daga cikin abubuwan da wannan hadisi yake karantawa na'am babu mashi war rukubi ila al-eid was salati qabla al-khutbati bighairi adhan wala iqama wannan babu yana magana akan tafiya ƙasa mashu duk inda ka ji mashu tafiya alal aqdami kenan bi alal aqdami afsa kawahu ba keke ba ba mashin ba ba mota ba ba doki ba ba raƙumi ba jaki ba ba alfadari ba a ƙasa dai shine mashi war rukubi kuma to shine waɗancan abubuwa ko doki ko raƙumi ko alfadari ko kuma wani abu dai abin hawa dai ko mota ko mashin ko keke to hukuncin tafiya idi a ƙasa da kuma hawa akan wani abu a tafi idi kaji bangare ɗaya kenan domin ita tarjama tana da bangare uku wanda za ta yi magana akan su sannan bangare na biyu wasu salati qabla al-khutbati da yin sallah gabanin khutba sallah ake fara yi sannan khutba kaji bangare biyu na tarjama sannan bi ghairi adhanin wala iqama kuma sallah idi ba a kiran sallah ba a ikama gare ta kaga bangare na uku kenan wanda wannan tarjama tun daga tarjama mun karanta mun san abin da tarjama za ta yi magana akai za ta yi magana akan hukuncin tafiya idi a ƙasa da kuma hawa abun hawa wane ne ya falala ko wanne ana iya yi ko ko a'a sai dai ƙasa ko sai ka abun hawa ko ko kowanne kai yayi zai yi magana akan shi sannan kuma da yin sallah gabanin khutba a jinkirta kurba sai an gama sallah sannan kuma da ba kiran sallah ba iqama to
حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياد عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الاضحى والفجر ثم يخطب بعد الصلاه حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة وأن الحديث إبراهيم بن المنذر هذا تدم إمام البخاري قال حدثنا أنس أنس بن عياض ya zantar da mu an ubaidillah ya karbo daga ubaidillah ubaidillah bin umar an nafi shi kuma ya karbo daga nafi'u an abdullah bin umar ya karbo daga abdullah bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa abinda shi abdullah bin umar yace haqiqa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kana yusalli fil adha wal fitri ya zamo al'adarsa yana sallah ta layya ma'ana idin sallar layya da idin sallar azumi duka yana fara yin sallar idin thumma ya khutubu ba'da salati sannan ya khutuba bayan an gama sallah sannan ya khutuba bayan gama sallah kaga yanzu kenan bangare na nawa na tarjaman nan hadisin nan ke magana akai was salati qabla al khutbati was salati qabla al khutbati can a tarjama كاجاتي باب المشي والركوب الى الصلاه الى العيد والصلاه قبل الخطبه كاج والصلاه قبل الخطبه to in mun diba wannan hadisi mutabaqar sa da tarjama ta bangare na biyu ne shine wassalati qabla al-khutbah to حدثنا ابراهيم بن موسى قال خبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال خبرني عداء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفئر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وأن حديث إبراهيم بن موسى يا تدم قال أخبرنا هشام شيكم يتي هشام يا تدم أن ابن جريج yace sanadi Abdul Malik ibn Jurayj Abdul Malik ibn Jurayj qala yace akhbarani Abu ibn Jurayj da an sha magana akan shi yana daga cikin waɗannan da na farko farkon nan da suka dawwana hadisi a babu ba a cikin dabakar su Imam Malik wanda suka dawwana hadisi akan babu ba in an wuce na su watan Muhammad ibn Shihab al-Azhuri shi ba la'akari da babi awwal jami'il hadisi wal afar ibn Shihab amiran lahu Umar to sannan wanda suka biyo baya wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atu fil asri zuqti rabi kabni jurayj to kaji wannan shi ya fara kabni jurayj wa husaym malik wa mu'mar wa walad al mubarak to shine abdul malik ibn jurayj shine yace akhbarum ya basu labari qala yace akhbarani ata yace ata ibn abi rabah ya zantar da mu ata ibn abi rabah ne dan ata'u an suna da yawa amma wanda suka fi shahara dai biyu ne a tabi'ai ata'u ibn sarin da ata'u ibn abi rabah to nan ata'u ibn abi rabah din ne an jabir an jabir ibn abdullah ya karbo shi ata'u ibn abi rabah ya ji daga jabir ibn abdullah al-ansari qal abinda jabir yace sami'tuhu yaqulu yace na ji shi yana cewa inna nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitr ya fita ranar idin sallah sallar azumi mana ita ce sallar karama din fa bada bi salati qabla al khutba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da sallah kafin ya khutba sai dai fara sallah sannan ya khutba kaga shi ma wannan was salati qabla al khutbati wannan bangaren na tarjamar shi wannan hadisin ke isharar zuwa gare shi mudabakar domin duka in ya kawo tarjama hadisan da zai kawo a karkashin tarjamar suna fada mudabakar tarjamar ko dai ya an fahimce su ko ba a fahimce su ba ko kuma ya zamo rauni na watan mutuntaka ya sa ya zama alaƙar da ke tsakanin hadisi da tarjama sai ka gabata da ƙarfi ko ma wata a caza ba ma alaƙa sai malamai sun wahala wasu su yi takallufi akan sai sun alaƙanta hadisin da tarjamar su sun samu alaƙa da takallufi wani kuma ko ai takallufi ma ba ta ita to amma nan alaƙar da ke tsakanin wannan hadisi da tarjama shine bangaren tarjaman na biyu shine wasu salatu qabla al-khutbati na'am قال وأخبرني عطاء أن ابن أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما ما بويئ له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفجر إنما الخطبة بعد الصلاة
قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بوئ له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة قال سيد ابن جريج بن يج قال وأن شيما سيك كورو دون شيء إسناد أن كورو شيء إسناد حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج تو شيما قال waton da wancan isnadin in ka hado sai ka jona qala sai ibnu jurayj yace wa akhbarani ababun adamu kuma ya bani labari annabnu abbas sai da abdullah ibn abbas arsala ila ibn zubair ya aika zuwa ya aika zuwa ga abdullah ibn zubair fi awwal ma buyi alahu farkon bai'at da akai masa annahu lam yakun yu'adhdhanu bis salati yawm al-fitr wa da lamarin da sha'anin yake lam yakun yu'adhdha ko ba yu'adhdhinu ba yu'adhdhanu bai zamo ana yin wazana ba bis salati ga sallar da ake yawmul fitri ranar sallah karama sallar idin da ake yi ba a kira shine ba a wazana lam yu lam yakun yu'adhan wa da lamarin da sha'ani yake ba a yin wazana ba a kiran sallah bis salati ga wannan sallar ta yawmul fitri wa innamal khutbatu ba'da as-salah ita ma khutba ana yin ta ne ba'da as-salati bayan an gama sallah ka ganin shi kuma wannan hadisi in an lura zai magana akan bangare biyu shi kuma alaƙar shi da tarjama ta fuska biyu ce ta bangare biyu na tarjama ne bangaren farko na tarjama cewa wasalati qabla al-khutbati bi ghairi azanin wala iqama shine lam yakun yu'adhdhanu lam yakun yu'adhdhanu na'am lam yakun yu'adhdhanu kaga shine alakar tarjama da wannan hadisi ba a kiran sallah a idi ita kuma huduba bayan sallah ake yin ta
وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى wannan shi ma in sai ka haɗo shi da wancan isnadin shi ma ta wancan isnadin hayya zuwa kan ibnu jurayjin din har yau dai magana ibnu jurayjin ce wa akhbarani adab ibnu jurayjin yace adab ya bani labari adab ibn abi rabani an ibn abbas shi ya ji daga abdullah ibn abbas ne wa an jabir ibn abdullah kuma da jabir ibn abdullah al-ansari ya ji daga mutum biyu daga ibn abbas da jabir ibn abdullah al-ansari kala sun ce lam yakun yu'adhdhanu yawm al-fitr wala yawm al-adha bai zamo ba ba a kiran sallah ranar idi da ranar sallah ma'ana a sallar idin karamar sallah da babbar sallah ita ce sallar laya duk ba a yi mata kira ba a wazana sallar azumi ko kuma sallar layya
وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط صوبه يلقي فيه النساء صدقه قلت لعلائم أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يومه قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا
وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء كو سيجي نساء نساء صدقة قال قلت لأطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن فكو فيذكرهن فيذكرهن حين يفرغ قال إن ذلك الحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا shi ma wancan da wancan isnadin da ya adafi ne tun daga haddasa Ibrahim ibn Musa wannan isnadin ne yake adafi ana garzayewa akan shi ibn Jurayj yace wa an Jabir ya ji daga Jabir da Abdullahi al-Ansari shi ibn Jurayj eh shi Abu ya ji daga ya bashi labari takan Jabir da Abdullahi al-Ansari kale yace sami'tuhu yaqulu na ji shi yana cewa innan nabiyya sallallahu ta'ala sallam qama jabir da abdullahi al-ansari yace manzo Allah sallallahu alaihi ya miƙe fa bada abis salati sai ya fara da sallah ko ya tsaya fa bada abis salati ya fara da sallan wayannan rako'in guda biyu thumma khadaba an-nas sannan sai mutane khudba ba'du bayan ƙara sallah ba'du bayan ƙara sallah kaga an gine shi akan bamba shi ba'du saboda li'irabin ma la yusazaru ne ba sauraron komai inna lillahi al'amuru min qablu wa min ba'adu irin shi ne da ce ce ba'adu ai ba'ada faragis salati bayan ƙari sallan ne aka yi kudu bakai falamma faraga nabiyullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam lokacin da annabin Allah ya ƙare nazala ya ƙara kudu ba nazala sai sauka aka ce sauka nan kamanta kamar an nuna maza Allah ya sauka daga mimbari ne ko ya sauka daga wani abu ne a nazala ya sauka saboda sabo da ita hudubar sama ake yin ta to duk da ba a yi ta sama ba ƙare ta sai a yi itibari sai a yi ibara da sauka an sauka kamar yanzu arfa ta ce an sauko arfa eh kuma kowa ƙasa ya tsaya sai a ce an sauko arfa saboda wani wuri ne mai tudu watan inda dutsen arfa yake amma ba kowa ne sai ya hau ba wanda aka dora masa sai ya hau to saboda haka saboda shi dutsen arfa din dutse ne wurin da ake ake tsayuwar akwai dutse na arfa to sai a yi itibari ma'ana a yi la'akari da wannan ƙare tsayuwar arfa sai a ce saukowa daga arfa saukowa daga an sauko daga arfa to irin shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ƙara kudu wannan shi ma wannan ne fatan nisa a sai zai ki wajen mata kaga su kuma suna da sashen su daban eh su ma matan suna zuwa idi kenan suna zuwa idi akwai maganganu na malamai akan tafiyan mata idi aka ce idan akwai cikakken tsaro babu watan lamura waɗanda suke masu muni a cikin al'umma to mata na iya zuwa idi sannan kuma tsoffi mata suna zuwa idi ƙananan yara mata suna zuwa idi amma matashiya wadda za a iya ganinta a bitinantu da ganinta an cika ta tafi idi haka yake a mazhaba ta imam malik nan a tara sai maza Allah sallallahu alaihi ya zo wajen matan nan fazakkarhun ne musu wa'azi ya tunatar da su Allah ya tunatar da su lafira ya tunatar da su abin da ya wajaba kansu wa huwa yatawakkalu yatawakkalu ala bilal yana dahe da hannun Bilal, wa Bilalun ba su ɗin sauwa, shi kuma Bilal ya shimfiɗa tufafin shi, yulki fihin nisa kusa da katan. Mata suna jefa, domin wa'azi manzo Allah ya musu, ya ce mafi yawancin waɗanda na gani fa a wuta mata. Wallahi sai kun tashi tsaye, ku ‘yanci kanku daga wuta, ku tashi tsaye, mafi yawancin ‘yan wuta da na gani adadin na mata ya fi yawa. Da haka wallahi sai ku yi da gaske, ku tashi ku nemi yadda Allah ku tashi ku yi sadaka wadda za ta fushi za ta bice fushin Allah ita sadaka tana bice fushin ubangiji tabaraka wataala sannan kuma ku tashi ku yi ayyuka waɗanda za su yantar da ku daga shiga wuta to wannan cajin ne suka ɗauka to sai gashi suna ta jefa sadakoki a tufafin bilalu yulki watan suna jefa yulki fihin nisa'u sadaqatan qala sai yace qultu li ata'in sai inji ibnu shi ibnu durayj sai nace ada ibnu abi rabah atara haqqan ala al-imam al-an an yafi an-nisa'a fayudhakkiruhunna to yanzu kana ganin wajibi ne ga duk liman saboda al'akari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sauko daga hudubar ya kare yana zuwa sashen mata su kuma yi tai musu to yanzu wajibi ne ga imami al'ana yanzu ya zai ke wajen mata shi ma ya riƙe musu wa'azin haɗi ne ya furu lokacin da ya ƙare kurba ƙala sai a tsa'amun abi raba ya ce inda zalika alhaƙun alaihi ai wajibi ne alaihim a kan su a imma ɗin kaga bai ci alaihi ba alaihim a kan su a imma wa malahun allah ya falo amma mamaki me yasa ba su yi shi ce mamaki me yasa ba su yi wasu kuma suka ce lamin alaɗin nan mai ma'anan lani ne eh watan wannan ganin da masu da yace inna zalika la haqqun lahum alaihim inna bi ma'ana lahum haqqin su ne in sun yi sun kyautata in ba su yi ba ba su yi laifi ba an gane to to to ma lahum alla yaf'alu sai aka ce shi kuma nafayi ne ba istifhami bane wa ma lahum alla yaf'alu ba su yi laifi ba alla yaf'alu in ba su yi ba ba su yi laifi ba in ba su yi ba to wancan kuma fasara kuma wa malahum to me yasa ba su yi gashi ku wajibi ne akan su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su ma su yi me yasa ne ba su yi har istifhami kenan wasu kuma suka ce a'a man nafiya ce ba istifhamiya bace wa malahum Allah ya ba su da laifi in ba su yi ba in sun yi sun kyautata fa hasanu in kuma ba su yi ba fala ba asalai babu laifi akan su wannan shi kuma kaga yana karantar da mi kama faba da abis salati thumma khadaban nasa kaji daga tarjama wannan bangaren na biyu da tarjama amma kuma har yanzu baka ji yayi magana akan bangaren farko babul mashi war rukubi babul mashi war rukubi sai malamai suka ce to nan bai kawo mishi hadisi ba hadisin da ke da alaka da wannan bangaren na wannan tarjamar a tafi masallaci a ƙasa ko a tafi a sama to bai kawo shi ba amma da ya kawo maganar fara sallah sannan hudu ba da kuma cewa ba a kiran sallah ba a ikama wannan duk ya kawo hadisansu